أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد البر المحجلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna hudu ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da uku ga watan shida miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu karatunmu na da muka saba gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na al-irfan a cikin ashama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul masfufiyya na imam abu isa muhammad ibn isa ibn sura a tirmidhi wanda muke karanta wannan littafi duk sati ranar juma'a a yau za mu tashi a hadisi na takwas duk da cewa mun karanta hadisi na takwas ɗin mun fara fassara shi amma yawansa da kuma lokaci sai ya mana halinsa ko za mu maimaita hadisin insha Allah sai mu sake fassara shi domin wato abibiye shi yadda ya kamata حدثنا سفيان بن وكيء قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله ابن يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن هلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلعلأ وجهه تلعلؤ القمر ليلة الغدر أطول من المربوء وأقصر من المشذب عزيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت أكيكته فرقا وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابق من غير قرن بينهما من غير قرن بينهما إرق يدره الغضب أقنى الإرنين له نور يعلوه يعصبه من لم يتأمله أشم كث اللهية سهل الكدين دليع الفم مفلج الأسنان دقيق المصربة كأن أنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل, معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر أريد الصدر بعيد ما بين المنكبين دكم الكراديس أنور المتجردة موصول ما بين اللبة والصرة بشعر يجري كالخط آل الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعال الصدر طويل الزندين رهب الراها شفن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو أنهما الماء إذا زال زال قلأ يخفو تكفؤا ويمشي هونا ذريء المشية إذا مشى كأنما ينهط من صببه وإذا التفت التفت جميعا خافد الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لكيا بالسلام أنا حديثي mun fassara kusan rabinsa kusan gaba ɗaya mun fassara ina tsammanin daga gurin da ba mu fassara ba shine a wajen wato dakmal karadis amma da mu dawo daga farko mu fassara shi duka an fassara shi duka na ce zan ƙara bayani to abinda hadisin ya ce shi a manzan Allah ya kasance fakman mai gwabi mufakkaman wanda aka gwaba shi ya tala'ala wajuhu fiskansa yana kyalkyale tala'alu alkamari lailatul badri irin yadda wata yake kyalkyali daren goma sha hudu a tuwala minal marbu'i annabi ya fi tsawo daga matsakaicin mutum wa aksara minal mushazzabi annabi ya fi gajarta daga dan dikis wanda yake kasa a minal mushazzabi daga wanda ya zankale a tsawo mushazzab shine dogo sosai azimal hama annabi mai babban kai ne rajilar sha'ar annabi mai sakakken gashi ne inin farakat aqiqatuhu faraka idan wato ya raba gashinsa biyu sai ya rabu gida biyu wa illa amma idan bai raba su ba fala yujawizu sha'ar shahamata uznaihi idza huwa waffarahu gashin annabi baya shige fatan kunnensa idan ya hada gashin guri guda a zaharar launi mai gogaggen launi wasi aljabini mai yalwan wato goshi a zajjal hawajib wato mai siraran gashin idanu sawabiga suna cike min gairi karnin ba tare da sun harhaɗe ba bainahuma irkun ya durruhul gadab a tsakaninsu da akwai wato irkun wani kaman jijiya wanda ya durruhul gadab idan annabi ya yi fishi jijiyan yakan yi ja wato idan manzon Allah ya yi fishi yakan yi ja wannan jijiyan kaman dajiya aka yi a kasan idansa sallallahu alaihi wasallam aqnal irnain annabi mai dogon karan hanci ne lahu nurun ya'aluhu karan hancin manzon Allah da kaga haske yana tashi daga karan hancin manzon Allah ya hasabuhu man lam yata'ammalhu ashamma wanda bai kula ba zai ga kaman karan hancin a tsaye yake amma kuma ya dan lankwasa kadan sallallahu alaihi wa sallama kasal lihiyati yana da cikakken gemu gemu manzon Allah a cike yake amma ba wai annabi baya rage gemu ko ko a'a annabi yakan gyara shi saboda tsawon ya zamo a cike tare annabi baya bari wani waje ya yi bolo ko wani waje ya ragu hakan nan sahalar khaddai annabi mai wato kumatu ne sakekke dali alfami annabi mai tsagun baki ne mai yalwa tsagun bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yalwa mufallij al-asnan haƙwaran manzan Allah suna rarrabe duka tsakaninsu akwai wushiriya daqiqal masrubati wato yana da gashi wato ‘yan ƙanana sirara da suka taso daga ƙirjinsa suka sauka zuwa cibiyansa ka anna unqahu jidu dumyatin wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman wuyan wato kaman shantu kaman wuyan shantu hakan nan yana goje sumul sumul sallallahu alaihi wasallama kaman wuyan shantu sallallahu alaihi wasallama fi safa'il fidda wato kaman a goje kaman azurfa haka kaman daga azurfa yake mu'tadil al-khalqi annabi yana da madaidaicin madaidaicin halitta badinun annabi yana da jiki annabi yana da jiki kenan yana da kiba amma ba luti ba mutamasikun naman jikinsa yana daure sawa al-batni was sadr annabi yana da cikinsa da kirjinsa tare suke gaba daya cikin bai fi kirjin ba kirjin bai fi cikin ba arid alfami annabi yana da arid sadri annabi yana da kirji mai fadi ba'i da ma bainal manki baini a tsakanin kafadin manzo Allah da akwai nisa hakan nan kafadin kafadan annabi babba ne dakhmal karadis annabi mai manya manyan gabobi ne anwar almutajarrida annabi mafi haske ne idan wato ya cire mayafinsa mutum ya kamar misalin Anas ibn Malik da yake bayani akan istisqa'i hadithul istisqa wanda abu aka karba daga abu hurair wani kuma daga anas ibn malik ko anas ibn malik ya ce da manzon allah ya ɗaga hannunsa lokacin da zai ce allahumma agisna har mayafinsa ya sauka ina ganin farin hamatan manzon allah sallallahu alaihi wasallama to anwar almutajarrida annabi mafi haske ne almutajarrida idan ya yaye mayafinsa sallallahu alaihi wasallam mawsula ma bainal lubbati was surrati bisha'arin daƙiƙin yajiri kalkattu yana da gashi kaman zare wanda ya taso daga ƙirjinsa zuwa cibiyansa arista da yaini wajen nonuwa guda biyu babu gashi kamar yadda za ka ga wasu a nonansu akwai gashi to manza Allah ba haka jikinsa yake ba wal ne haka cikin manza Allah babu gashi irin yadda za ka ga wasu cikinsu da gashi min masu wa zalika idan ba wannan gashin da ya taso daga ma bainar lubbati wa surra din nan ba ash'ara zira'aini wal mankibaini zira'in annabi sallallahu alaihi wasallama wal mankibaini da kafadinsa da akwai gasu wa a ali sadar da can saman kirjinsa ɗawilar zindain dantsan annabi dogo ne rahabar raha annabi mai tafin hannu ne mai faɗi shatinal kaffaini wal qadamain tafin hannunsa suna da gwaɓi da faɗi haka kafafuwansa ma suna da gwaɓi da faɗi sa'ilal atraf mai zara zaran yatsu ne wa sa'ilu atrafin wa gairu mushazzabin ko in ji shehu ibrahim sa'ilul atraf annabi mai dogayen yatsu ne au qala sha'ilul atraf a wani ruwaya kumsanul akmatain annabi mai dan kwari ne a wato tafin sawun manzon Allah akwai shaf akwai dan kwari masihal qadamain annabi mai gojajjen kafafuwa ne yambu anhumal ma'u ruwa yana bulbula idza zala in zai bar guri zala qal'an zai cirata ne ba wai wato daga kafan dama yake ya sauke na hagu na ba kawai yakan cira ta ne amma ba tsalle yake yi ba yakhtu takaffuan manzo Allah yana taku a wato yakhtu yana taku ta takaffuan gaba gaba gaba gaba wayamshi haunan amma yana tafiya da nutsuwa sayyidun dai ku tabassum wal mashyil huwaina wa nawmuhu al ifa'u zari al mishyati annabi mai matsakaicin taku ne idza masha in yana tafiya ka annama yanhatsu min sababin kaman yana gangarowa daga tudu wa idan tafata idan zai juya iltafata jami'an yana juyawa gaba daya khafida tarfi annabi yana da matsakaicin gani ganin annabi kasa kasa ne nazaruhu ila al-ardi aglabu min nazari ila sama yawan kallon kasa da annabi yake yafi yawan kallon sama da yake yi saboda tawadu'unsa julla nazarihil mulahaza mafi yawan kallon annabi harara ne kaman wato a sace kawai hakan nan annabi zai yi kallo ba zai kura wa mutum ido ya ta kallonsa ba ya soku ashabahu annabi yakan saka sahabbansa a gaba shi yana ba baya shiga gaba su suna baya a'a yakan saka su a gaba shi yana baya wa yabda mallaki bi salami kuma annabi shi yake fara yin sallama in ya haɗu da kai in ya kun kaɗu da manzan Allah ba wai yake zai tsaya ne yana jiran kai ka gaishe shi ba a'a annabi shi dai fara maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka amsa in kuma kuka yi hannu da manzan Allah to he dai in kai ka sake hannun annabi amma wai don shi yana yana maza maza ya rabu da kai zai rike hannunka da kyau ba zai kuma sake hannunka ba sai dai idan kai wato ka ji da ka sai ya ji da ka sake hannun sai ya sake hannunka wannan hadisin kenan sai hadisi na tara حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دلي الفم أشكال العينين منهوس الأكب يوا وانا حديث أبو موسى محمد بن المثنى محمد بن المثنى جيكا من زن الله ني Muhammad dan Muhammad ibn al-Musanna ne yace haddathana Muhammad ibn Ja'far Muhammad dan Ja'far ya ba mu labari Ja'faru Sadiq kenan haddathana Shu'ba Shu'ba ya ba mu labari an Simak ibn Harb daga Simaku ibn Harb qala yace sami'tu Jabir ibn Sumra naji Jabir ibn Sumrata yana cewa yaqulu kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance dali al-fami أشكال العين منهوس الأقب دليل الفمي mai yalwan fa wato yankan baki manzo Allah yana da yalwa shine dali alfami ba mai babban baki katon baki ba a'a ko babban lebe ba a'a tsagun larabawa a gurin su idan mutum yana da yankan baki dan kankani suna kushe siffansa cikan kyau shine a ga tsagun bakin mutum yana da yalwa to haka tsagun bakin manzon Allah ke amma ba yalwa da ya yawa ba sosai mutawassit tsaka tsaki an gane ko bali alfam ashkal al'aini annabi sallallahu alaihi wasallama mai babban ido ne tsagun idon manzan Allah babba ne shine ashkal al'ain kuma idan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da fari far farin fari fat farin ciki bakin cikin kuma baki kirin amma bakin ciki babba ne shine ake cema ad'ajul ayn ad'aja ko shine ad'ada shine mai bakin cikin ido babba shi kuma ashkala tsagun idon ne babba an gane ko na'am manhusal aqib wato manzo Allah yana da gogaggen dunduniya dunduniya manzan Allah ba mai kaushi bane ko faso al'aqibu shine eh, dunduniya wailul lil aqabi minan nas al'aqib shine dunduniya to wani da ka ga dunduniyansa yayi kwantarba haka yayi nama yayi kaushi yayi faso to ba haka na manzan Allah yake ba manhusal aqib yana da wato dunduniya gogegge kuma matsakaici ba wai katon dunduniya ba an gane ko yawwa qala shu'batu shu'batu yace qultu li simaki na faɗa ma simak ma dali'ul fami me ake nufi da dali'ul fami kaga larabawa ne suke tambayar larabci me me ake nufi da dali'ul fami yawwa kala sai ce azimul fami ma'anan dali'ul fami shine azimul fami mai babban baki qultu nace ma ashkalul aini me ake nufi da ashkalul aini kala yace tawilu shaqqil aini mai babban tsagun ido mai babban tsagun ido na'am qultu nace ma manhusul aqibi me ake nufi da manhusul aqib kala yace qalilu lahmil aqibi wato naman dunduniyansa dan kadan ne ba naman dunduniyansa ba ba mai yawa bane irin na lutayen mutane a a dunduniyan manzon Allah a shafe ke naman dunduniyan dan kadan ne mun gane wannan na'am hadisi na goma haddathana hannad ibn sirri حدثنا أبصر بن القاسم عن أشأس عن ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في, لي في ليلة إبهيان وعليهم حلة, حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر حديث الناد بن السري ليش absar ibn al-qasim ya ba mu labari daga ash'as ma'ana ash'as ibn sawar daga abu ishaq daga jabir ibn sumra qala ya ce ra'aitu rasulallah na ga manzan Allah fi laylati idhiyanin a wani dare mai tsananin wato hasken wata fi lailati idhiyan a wani dare wanda yake da haske sosai wanda babu hadiri a wannan daren wa alaihi hullatun hamra nabi ya saka ado a rigansa akwai ado ja faja'altu anzuru ilaihi wa ila alqamar sai ina kallon annabi ina kallon wata ina kallon annabi ina kallon wata فلهو إندي أحسن من القمر أما والله النبي في وتا كو النبي في وتا حقي an gane ko ya ce ya fito dare mai haske sosai kaman wata ya je daren sha hudu haka ya ce sai ina kallon wata sai in kalli manzan Allah in kalli wata in kalli manzan Allah wallahi sai na ga annabi ya fi wata haske an gane ko ya da annabi shi sirajan muniran ne ya ayyuha annabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan muniran annabi fitila ne mai haskawa Allah ya ce ma rana waje alna sirajan wahaja amma annabi kuma sirajan munira an gane ko yace ra'aytu rasulullahi fi lailati ilhiyani وعليه هلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر na kalli annabi a wani dare mai hasken wata kuma ina kallon wata wallahi annabi ya fi wata kyau ya fi wata haske an gane wannan na'am sai duk da cewa an ce isnadin wannan hadisin da'ifi ne amma ma'anan hadisin sakon hadisin yana ɗauke da wato ma'anan hadisin ingantacce ne ma'anan hadisin ingantacce ne ya da akwai bambanci tsakanin isnadi ya zamo mai rauni da matani ya zamo mai rauni duk da cewa isnadi shine yake isarwa zuwa ga matani amma matanin hadisi zai iya zamowa ingantacce idan an sami wani hadisi makamancinsa da ya inganta shi idan ma'anan hadisin bai zamo mai rauni ba an gane ko amma kuma hanyar da aka karɓo hadisin ya zama an samu wani daga cikin wato rijalul hadis din wanda yake da rauni shikenan sai a raunata hadisin gaba ɗaya sabila da wannan wato mutumin da ya fito cikin jerin isnadi din an gane ko yawo hadisi na sha ɗaya حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الروسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله مثل السيف قال لا bal mislal qamar an gane ko yawa hadisin sufyan ibn waqi wanda mun karanta hadisin sa baya ko wannan hadisin wato mai dogon isnadin nan da muka karanta ko ko an ce mai dogon matanin nan da muka karanta na hind ibn abi hala to ga wani makamancin sa sufyan ibn waqi ko bin waqi ya ba mu labari a yace haddathana humayd ibn abdurrahman ar-rusi humayd ibn abdurrahman ar-rusi ya ba mu labari an zuhairi daga zuhair zuhair an abi ishaqa daga abu ishaq qala yace sa'altu rajul sa'ala sa'ala rajulul barra ibn azib wani mutum ya tambayi barra ibn azib ya tambayi barra ibn azib me ya tambaye shi yace akana wajhu rasulillahi misla sayfi fiskan manzon Allah kaman takwabi ne in ka ganshi da ka ji kana tsoro irin fiskan wasu sarakuna haka fiskan manzon Allah yake kaman takobi ka san takobi ne zaka gan shi yana haske yana ban tsoro ko eh to min fiskan manzon Allah irin takobi sai a ala yace mislal qamar fiskan manzon Allah kaman kaman wata ne fiskan manzon Allah kaman wata ne حدثنا أبو داود المساهفي سليمان بن سلم حدثنا الندر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيد كأنما سيج من فدة رجل الشعر حديث أبو هريرة دقى أبو داود المصاحفي دقى سليمان بن بن صلم دقى الندر بن شميل دقى صالح بن أبي الأخضر daga ibnu shihab daga abi salama daga abu huraira abu huraira ya ce kana rasulullah za Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abiya da fari ne ya zama fari ne ka anna ma siga min fiddatin kaman an halicce shi ne daga azurfa kaman an halicce shi daga azurfa yawa fari ne sosai amma farin menene ya faɗa mana a wancan hadisin da muka karanta a baya abiyada mushrabun abiyada mushrabun fari ne amma an cuɗanya farin da jaja-jaja ya ce ka an na masu gamin fiddatin kaman an halicci annabi ne daga azurfa kaman an ciro shi ne daga daga azurfa rajila sha'ar mai sacaccen gashi wajen kusan wa'in nan ma'anan dumu ta su a baya حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنا ليس بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرد علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام درب من الرجال كأنه من رجال شنوعة ورأيت عيسى مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا هو أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية يوا حديثي نمي دادي لغا قتيبة بن سعيد أنا ليس بن سعد ليس بن سعد يا بام لاباري لغا ليس بن سعد أن أبي الزبير دغا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله دغ جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله الأنصاري كده قال صلى الله عليه وسلم ياتي أريد على الأنبياء أن كاو من النباوة أن كاو من النباوة موسى عليه السلام درب من الرجال sai ga annabi Musa kumama ne siriri ne daga cikin maza ka annahu min rijali shanu'a kaman yana daga cikin mutanen kabilan shanu'a da suke yamen ga nan akwai kalubale fa annabi ce an kawo mun annaba suna ina lokacin daga kabari aka taso su daga ina suka zo urida alayya al-anbiya wa an kawo mun annabawa kuma bai ce lailatul isra'i ba ko lailatul mi'raj ba a'a urida alayya al-anbiya an bidilto min da annabawa kar kuma na ji dan anjima ka ce min a mafarki ne bai ce min fil manami ba urida alayya al-anbiya an kawo mun annabawa sai ya faɗi siffan kowane annabi fa idza musa darbun minar rijal sai ga annabi musa kumama ne dan siriri ne ɗaya daga cikin mazaje ba ƙato ba ne ba da jiki ka annahu min rijali shanu'a kaman yana daga cikin mutanen shanu'a wata kabila ne a yamin wa ra'aitu isa ibn maryam naga isa dan maryam annabi isa nasih kenan fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan urwatu ibn mas'ud sai naga wanda suka fi kama shine urwatu ibn mas'ud na ga a cikin sahabbai na suna kama da wani na ga annabi isa kuna kama da shi kai wani an gane ko wa ra'aytu ibrahim alaihi salam yace na ga annabi ibrahim ma fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibukum sai naga wanda yafi kama da annabi ibrahim wanda kowa kama da annabi ibrahim shine abokinku annabi muhammadu kenan da kansa ya'ani nafsahu sahibukum annabi sarkin tawadi'u bai ce sayyidukum ba bai ce nabiyukum ba bai ce rasulukum ba bai ce sahibukum abokinku abokinku ai annabi sai ya samu tsara ya yi aboki to ba zai taba yin aboki ba har abada in sai ya samu tsara na abota ya yi abokantaka ya yi aboki to ba wanda ya ya abokantaka da manzan Allah annabi uban kowa ne eh saboda haka sai dai annabi yayi suhuba suhuba irin na mu'ashara amma suhuba irin ta martaba to bayi da makamanci munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husn fihi ghairu munqasim a baya da kine cikin darajojinsa da kyautayinsa manzo Allah shi ɗaya ne tilo eh idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi fa qul fihi ma karshita la taktashil itra muhammadu abdullahi ghairu mushabbahun ko غير مشبه كي استغفر الله به بشر من رام ذلك صفه annabi baya da wanda zai kama da shi wanda ya ce ga kama to ya yi ƙarya ya yi ƙarya eh ya yi ƙarya ce na fara'aitu ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabaha sahibukum naga ibrahim sai naga wanda yafi kowa kama da ibrahim shine abokinku annabi kenan ya'ani nafsahu wa ra'aitu jibril naga jibril fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sai naga wanda yafi kowa kama da jibril yafi kusa da kama da jibril shine dahiya dahiyatul kalbi ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah wanda wani lokaci jibrilu in zai zo gurin annabi yakan zo a siffan dahiya an gane ko yakan zo a siffan dahiya har yakan ce ka gaishe min da Aisha ga ta can Aisha ta gaishe ka ce ina gaishe ta ka ce ina mata sallama to me abin da za mu ɗauka cikin wannan hadisi to za mu ɗauki ƙaryan waɗanda suke cewa ba a ganin manzan Allah bayan ya yi wa fati ƙarya suke yi ƙarya ne yawwa da ba a ganin mutum in ya mutu to da annabi bai ga annabawa ba yawwa yanzu wani zai zo ya ce to ai annabi ka ce mu annabawa ne da za a ce wani ya ga manzan Allah a bayansa wannan sunnan na Allah tana nan annabawa su mutuwansu ba irin mutuwan sauran amawan mutane ba ne annabi ne ce ana akramu ala rabbi min an ya turuka ne fi kabri ba da salatin haka al'imamu suyuti ya kawo cikin attanwir girma na a gurin Allah ya fi ban na a kabari na kwana uku ba su zama a kabari su annabawa Allah ya kanta da su Allah ya kanta da su su koma sama ko su koma can gurin da Allah ya kaddara a nan da su taru mutuwansu ba irin namu ba ne kaddara ma mutuwan irin namu ne wa ya ce maka idan mutum ya mutu shi kenan takurin gus ya ƙare ne ba haka ba ne ɗauko kitabun ruh na ibnul qayyim ya kawo labarai na mutanen da da dama suka mutu aka je aka gansu a a wajen tsawafi a ka'aba ruhu na ibnul qayyim al-jawziya ya kawo mutane nawa suka mutu aka je aka gansu suna tsawafi a ka'aba ba ma annabawa ne ba su salihai ne saboda haka annabi ya ce urida alayya al-anbiya an kawo min annabawa an bidinto masa da annabawa ya gansu har ya faɗi sifofinsu a wani riwayan ya ce ya gamu da Musa a saniyatu hursha ya gamu da Musa a saniya ya gamu da Ilyas a saniya ya ga Musa yana rike da akalar raƙumin shi ko akalar raƙumin shi ma daga kaba ne aka yi masa linzami ko ko aka mishi akala sahir sai dai kawai idan kai baka gane ba to karka ce babu don abinda baka gane ba ko ilimin ka bai zo gurin ba karka ce babu tun da aka tayar da annabawa annabi ya gansu to wannan sunna ne abu ne mai iya yiwuwa a ga manzan Allah bayan bayanan kawai abinda baya yiwuwa shine ba za a ga manzan Allah annabi ya bada wani sako na shari'a ba a'a tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an rufe kofa an gane ko an rufe kofa ba za a je a ce an an ga menene annabi ya bada wani sabon shari'a ya ce a ƙara sallah kaza ko ai kaza ko ai kaza ba a'a amma za ka gamu da manzon Allah mutane nawa suka gamu da manzon Allah waliyai bayin Allah gashi nan kaca-kaca hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu da ya shiga gurin matan manzan Allah yana mata taɗi aka ce maimuna ce yana mata taɗin yayi mafarkin manzan Allah ta ɗauko madubin annabi ta bashi ta ɗauko madubin annabi ta bashi yana duba madubin annabi kawai sai ya ga manzan Allah na motsi a cikin madubin sai ya ga bai ga suransa ba yana nan cikin sharhin sunan abi dawud marakis su'ud yana nan cikin littattafan hadisi a cikin siha an kawo wannan hadisi ba mai cewa ba a ganin annabi sai wanda bai sani ba ko jahili ko kuma wanda yake inkarin isan Allah ta'ala tunda Allah ya buga mana misali akan annabi Uzair aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala annahu yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمع Allah ya kashe shi shekara ɗari ya mutu, ya mutu, ya tashi, aka ce kwananka nawa ya ce, ai kwana ɗaya na jiya ne ko yau ko? Allah ya ce shekaranka ɗari a nan, yawwa shekaranka ɗari a nan. wanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila al-izami kaifa kaifa nunshizuha thumma nafsuha lama kalli kasusuwa yanda muke hada su yana ganin jakinsa ya zama sikeleton kasusuwa kawai Allah ya hada masa jakin sai ya ga kai ya hadu gwiwa ya hadu baya ya hadu kwabri ya hadu kawai jaki ya hadu aka lafta masa nama sai ya ga rai ya hadu kawai kazalika yuhyi Allahu al-mauta Allah ya kira da matattu Allah ya rayar da annabi shekara ɗari da mutuwa uzairu ya rayar da jakinsa menene abin ɗaga hankali don an ce Allah ya rayar da manzan Allah mutum butuli ne mara imani ne shi mai musun martaban manzan Allah ne shi ka ce ba za a ga manzan Allah ba gashi shi ya ga annabawa urida alayya al-anbiya fa iza musa darbun min rijal ka annahu min rijali shanu'a eh wa ra'aytu isa ibn maryam فإذا أقرب من رأيت به شبها أروة بن أروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا من أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل قاشنا إذا هكا مو بام إنكار دون أبن ذا أفد آمنا دانغاني نمرتبا من زان الله yawwa kuma ana ganin annabi bayan annabi ya yi wafati ana gani ya tabbata annabi ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi duk tawilin da zaka kawo tawilin ka ka kawo tawilin ka ka kawo yawwa amma zahiri da saraha na nassin shine wanda ya ganni a bacci zai ganni a fili a idan ka kawo wani tawili kace ai a fili ana nufi kaza ne to kai ka san wannan mu mun dauki zahirin nassin kai je ka ka rike tawilinka a je ka ka rike tawilinka ana ganin annabi shi yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan ko fa sayrani fil yaqazati fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi ko la ya takawwanu bi duk ya tabbata hadisi na sha hudu حدثنا سفيان بن وكي ومحمد بن بشار المعنى واحد wannan jumlan mu'tarida ne Sufyan ibn Waki da Muhammad ibn Bashar sun bada labari duk ma'anan hadisin ɗaya ne da wancan da muka karanta qala sun ce ana Yazid ibn Haruna an Sa'idil جريري قال سميت أبا الطفيل يقول ناجي أبو الطفيل ينا شيوة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ذن الله وما بكي على وجه الأرض أحد رآه غيري أدور دنيا با وني وند يرجي أشكين وند سكا النبي إدو إدو إدم باني با معناه كذا shi wannan haru a sa'id al-jurairi din shine ƙarshen sahabbai ƙarshen sahabbai ni ne ƙarshen wanda na ganshi wanda na rage a tu yake fada ƙultu sai na ce masa sifkuli sifanta mun yaya yake ya ce kana abiyaba annabi fari ne malihan kyakkyawa ne in an ce malih shine kyakkyawa eh jamilun kyakkyawa malihun kyakkyawa eh rashaqun kyakkyawa nadarun kyakkyawa wasamun kyakkyawa nadir kyakkyawa to duk wani ma'anan kyau idan ka da annabi ya tara shi eh duk wani ma'anin kyau annabi ya tara shi kowane irin kyau ne ajmalun nasi alal itlaq shine manzon Allah Allah ya nuna mana manzon Allah muqtasidan kuma annabi matsakaici ne tsaka tsaki yake eh muqtasid tsaka tsaki yake ba kato ba ba siriri ba ba dogo can ba ba gajere ba ba fari fatau ba ba jajazur ba gashinsa ba murɗaɗɗe ba ba sakakke ba haka dai manzon Allah yake muqtasidan tsakatsaki ana ganewa ko yawwa yawwa ra'aytu an-nabiyya wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifku li qala kana abyada maliya muqtasidan ko muqassidan duka daya hadisi na sha biyar muna da sauran lokaci hadisi na sha biyar حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أنا عبد العزيز بن ثابت بن ثابت الزهري سنا إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه حديث عبد الله بن عبد الرحمن da ya ce ibrahim ibn al-munzir al-hizami ya ba da labari daga abdul aziz ibn sabit az-zuhri daga isma'il ibn ibrahima dan dan uwan musa ibn uqba musa ibn uqba ya ba da labari daga quraibi daga ibnu abbasi radiyallahu anhu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance aflaja saniyatayn mai budaddan wushiriya ne guda biyu yawwa wushiriyan manzon Allah sama da ƙasa tun daga sama har ƙasa wushiriya ne eh ba wai wushiriya ne dan kankani da yazo ya tsaya a tun daga tudun sama na kanda na manzon Allah zuwa ƙasa na ganda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wushiriya ne gaba ɗaya duka haƙwaransa wushiriya ne eh duka haƙwaran manzon Allah wushiriya ne ba wani haƙorin da ya haɗu da ɗan uwansa kowanne ya rabu gap ɗin kuma ba wai nama da ka hango ba haske da ka hango tsakanin gap ɗin yana tashi kawai yana tashi in ka shigo anguwan annabi yadda da ka gane annabi yana cikin sabansa ana taɗi ka ga katangun anguwan yana ɗaukan ƙyalƙyali ƙyalli kawai kaman ana wasa da madubi haka da ka ga ƙyalƙyali yana tashi kawai yana ɗauke idan duna barraƙus sanaya mai hasken wushirya ne za ta kallama in yayi magana ru'uyan nur ana ganin haske ya min baini sanayahu yana fitowa daga tsakanin wushiriyansa in yayi magana sai a ga haske na fitowa tsakanin wushiriyansa eh annabi dan gatan Allah wannan shine sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da muke karanta shi cikin ash-shama'ilul muhammadiyya wal qasa'isul mastufiya na al'imamu tirmidhi za mu tsaya a nan saboda lokaci yayi a abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada da mai tambaya ne abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa alaikum salam wa rahmatullah akwai wasu suna cewa gurin ambatan manzan Allah kaman ana sallah
bayyana wai kamar kai kari ne bayyana mene bayyana ambatan annabi eh kaya bid'a ne in an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to shi asali a cikin shari'a shine tawakkuf wato ka tsaya ka ja ka tsaya a yanda aka ce ka tsaya asalin shari'a ke a idan aka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu Allah ilaha illallah annabi ya ce kai ma ka ce ashhadu Allah ilaha illallah idan mai ikaba ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka masa salati ka ce annabi ka masa salati ne ba za ka masa salati amma tawaqquf shine idan mai iqama ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah an gane ko yawwa amma mun samu ana ce Allah ashhadu an la ilaha illallah sai a ce wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah a ce sallallahu alaihi wasallama amma abinda ya tabbata cikin hadisi shine a maimaita abinda mai ta da ikama yake fada shi kuma salati wannan a wani gaba ma wani ya ce kayi bid'a dan kayi salati yayi kuskure ko ya zama ya jahilci nassi shi salati babu gaban da ba a yi kowane gaba ne ko ba ma ikama ba ko sallah ake aka kira sunan annabi ai dole ka masa sa an ce ka masa salati ko a sallah Muhammadu Rasulullah wai wajen bayyana wankar a bayyana shi yayi nasa a zuciya shi yayi nasa a zuciya ko ba haka ba da aka ce gairil magdubi alaihim waladdallin amin yana cikin fatiha ne wasu sun ce na cikin fatiha amma ba cikin fatiha amin kawai roƙon Allah ne Allah amsa amin kuma ka ɗaga muryanka kuma akwai wanda suka ce inda a ce amin ɗin ma a faɗa a zuciya amma kai ka bayyana da haka wato shige gona a irin wa'innan gona da iri akan irin wannan abin shi yasa ake ce su makiya annabi a komai ba za su yi tsanani ba sai a abin da aka ce na manzan Allah na gani da haka ba laifi bane wannan wanda ya so ya bayyana wanda ya so ya ɓoye ni dai bayyanawa nake yi to yayi Allah ya kara mana san annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin eh masu nema addu'a Allah ya biya musu bukatarsu Allah ya ba su abin da suke nema Allah ya raya mu akan musulunci ya kashe mu akan musulunci ya sa mu cika da kalmar shahada ya sa mu zama yan rakiyar manzon Allah wannan kyau na sifofin annabi da muka karanta Allah karka haramta mana ganinta a duniya da lahira Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma fil jinani ru'yatahu wa amitna ala sunnatihi وارزقنا اتباعه يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم